أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Nailul Awtar min asrari muntakal akhbar har yanzu muna babi da ke magana akan wajabcin karanta Fatiha a sallah game da aka yi bayani a baya hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sun nuna lalle dole musulmi ya karanta fatiha malaman musulunci da yawa sun tafi akan wannan wajabci sabanin da aka samu shine waɗanda suke cewa ita fatiha ba sharaɗi ba ce ta sallah idan aka ce sharaɗi ana nufin in ba ita babu sallah lafizan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma haka suka faɗa amma maluma da suke fassara na hadisan sai suka ce kaman hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kora abubuwa ne cewa babu in ya ce babu yana nufin babu cikan abin wato ba ya kore shi duka ba kamar irin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake la salata li jaril masjidi illa fil masjid babu sallah ga makocin masallaci sai a cikin masallaci suka ce ma'anarsa shine babu cikakkiyar ladan sallah wato ba babu sallar duka ba babu ladarsa bai cika ba suna nan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa misali hanafiya su daman sun tafi akan karanta fatiha wajibi ne amma suka ce ba sharaɗi ba ne wani ɗan bambancin da ake samu shine wajen waɗanda suke bin liman in kana bin liman akwai wanda suka bambance tsakanin sallah wadda liman yake karatu ake ji da kuma sallah wadda liman yake karatu ba a ji su sun tafi akan cewa wajibi ne in dai kana sallah ka karanta fatiha matukar sallar da ake yi wato liman baya karatu kana ji akwai wanda suka tafi cewa a ba wajibi bane ka karanta matukar kana jin karatun liman saboda karatun fatihar liman ita ce karatunka da haka saurarawa yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba da umarni fai za ku liya alƙur'anu fastami'u lahu wa an su tula allafin tuhamun kawai shi za ka bi to saboda yawan hadisan sai akwai waɗanda suke gani a kowace sallah sai ka karanta fatiha shi yasa za ka ga akwai mazahib har liman jira yake in ya karanta fatiha sai ya yi shiru yana jiran ma musu karanta fatiha za akwai akwai wannan magana da haka dai ala kulli halin mutum zai karanta fatiha idan yana sallah shi kadai dan babu fatiha babu sallah idan mutum yana bin liman kuma fatiha liman ita ce fatiharsa in yana jin karatu zai saurari karatun liman idan kuma sallah ce wadda ba a jin karatu daman zai shiga karatu amma ka san dole kuma mu tsaya akan cewa fatihar liman ita ce fatihar ka saboda ai wani lokaci zaka shiga sallar kai kanka baka gama fatihar ba amma liman ya tafi ruku'u kuma haka zaka bari ka tafi ruku'u kaga idan baka yadda fatiyar liman ita ce da ka bato kana da matsala na nuhun kenan baka da fatiha wallahu ala sai hadisin da zamu tashi hadisi na 694 wa an aisha radiyallahu anha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج رواه أحمد وابن ماجه وقد سبق مثله من حديث أبي هريرة أسامون حديثي لقنا عائشة والمؤمنين يرجع الله سقارة ثبتها أغريتها تتي naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk yayi sallah bai karanta fatiha ba bai karanta fatiha ba dan ita ce ummul qur'an to duk wanda yayi sallah bai karanta fatiha ba to ita wannan sallah ta zama nagasasshiya nagasasshiya shi yasa masu cewa maganar sharadi da wancan wajibi da muke yi suna kafa hujja da wannan cewa wato na ƙasa ba yana nufin babu abu ba wato ragaggiye ne yato abin na nan wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam amarahu an yakhruj fa yunadi la salata illa bi qira'ati fatihatil kitab amma zada rawahu ahmad wa abu daud an samu wani hadisi daga abi hurairah yarda Allah su kara tabbata a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa umarni ya fita ya yi kiraye kuwa ya yi sanarwa cewa mutane su sani cewa babu sallah sai da karatun fatiha da kuma abin da ya karu wato faƙara umma ta yassara minhu wannan faƙara umma ta yassara akwai mazahidin da suka ɗauka za mu zo kuma mu ji dalilinsu shine hadisan da ke gaba na cewa tunda Allah ya ce duk abin da ya sawwaka hatta masu cewa mutum abin da yake haƙƙi a kan shi bayan ya karanta fatiha ya karanta ayoyi guda uku suka ce wannan babu dalili a kai ko aya da ka karanta ka karanta faƙara abu mata ya saramin ka karanta abin da Allah ya ce ku karanta abin da ya sawwaka na alƙur'ani kuma kowa ya san ayoyin alƙur'ani ma akwai aya ɗaya ma da ta bi wata aya hamsin na a cikin alkurani yanzu ka karanta wannan aya ya yi wallazi na amonu za ta dayantun bidainin ila ajalin musamman wani aya ita kaɗai fejin alkurani gaba ɗaya a wani feji za ka samu ayoyi kusan hamsin a feji ɗaya da haka annabi sallah ta ce sai kuma abin da mutum zai ƙara a kai wato akan abin ya karanta fatiha lalle mutum ya tabbatar ya karanta fatiha to sai babu ma za a fi qira'atul ma'mum wa insatihi idza sami'a imamahu wannan babu zai magana akan karatun mamu mamu shine wanda yake bin liman sallah da kuma shirin da zai yi idan ya ji karatun liman wato matukan liman na karatu shi sai ya shiru ya saurara عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جئل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا رواه الخمسة إلا الترمذي وقال مسلم هو صحيح عسامون حديث لقى أبي هريرة يدعى الله سكارة ثبت عقريشي يتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كسني فأ an sanya muku liman ne an sanya liman ne don ku koyi da shi don haka idan aka zo za a yi sallah idan liman ya yi kabbara sai ku yi kabbara idan liman ya yi karatun alkurani sai manzo Allah ya ce fa'an situ sai ku yi shiru kaga ai hujja ta tabbata kenan in ana sallah liman na karatu shiru za a yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in yana karatu ku shiru da haka sai a saurara wannan ya kawo mu ga wata gaba na cewa musulmi ya yi ƙoƙari ya yi ƙoƙari ya kai matuƙa wajen ƙoƙari wajen fahimtar wato wasu abubuwa na alkur'ani ko ba duka ba don ko malamai ma ba duka suka sani ba abinda Allah ya hore musu ke san to kai ma akalla dai ko ba komai musulmi a ce an ana kana ta Fatiha yana jin me ake faɗi Fatiha na saboda ai Fatiha ya kamata mu kowane musulmi ya san fasarar ta aya bakwai shekaran 50 a duniya ana karanta ma aya bakwai na nuhun a ce mutum ya koma ga Allah amma bai san me Allah yake faɗa ba na nuhun da Allah ka tsaya ka yi tunani tsaf kaga akwai akwai rashin kulawa a ciki haya bakwai wani ya ji yarurruka da yawa yare iri-iri ka duba irin ilimi da aka samu da yawa da fahimta abubuwa da yawa ya kamata lalle mu wa kanmu fada fatiha dai a ce in ana karantawa in kai bahaushe ne ka ji kamar hausa ake ma in kai bayarabe ne in ana karanta fatiha ka ji kamar yarbanci ake ma in kai ibo ne ana karanta fatiha ka ji kamar ibo ake ma in kai ba fulatani ne ana karanta fatiha ka ji kamar fulatanci ake yi in kai ba barbare ne ka ji kamar barbanci ake yi haka ya kamata saboda aya bakwai ne ko shekara ɗaɗɗaya kake ɗauka a shekara bakwai na wannan shekaran ka san fasara alhamdulillahi rabbil alamin shekara mai zuwa ka nemi sanin arrahmanir rahim wata shekara ka nemi sanin na maliki yaumiddin wata shekara ka nemi fassara iyaka na abudu wa iyaka nasta'in wata shekara ka nemi sanin na ihdinas siratal mustaqim wata shekara ka nemi sanin na siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin aka shekara bakwai misali nake yi ba kake dan lalle ya kamata a ce mutum in ana karanta fatiha yana jin me ake faɗi wani yana ƙara wato daɗin sallah yawa yana sa hankalin mutum ya zo kan sallah bari ma Allah ya taimake ka wasu aya cikin alkur'ani duk kana kana jin me Allah madaukaki kuma haka Allah yake so a yi kuma Allah ya sauƙaƙe alkur'ani za a ji shi ka sa kaga ana ta haddace shi Allah madaukaki sarki yace walaqad yassarna alqur'ana lizikr hal min mudakkir Allah madaukakin sarki ya sauke ga alqur'ani na'am dan me dan ambato dan mutane su koye shi inda ba da rahamar Allah ba ai haddace alqur'ani zai zai wahala amma Allah ya sauƙaƙe shi yara ƙanana ma su haddace manya su haddace kuma Allah dama ya bamu da lokaci da ma akwai lokacin da dama za ta wuce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce akwai lokacin da Allah zai dauki Qur'anin sa daman da shi ya kawo to zai dauki shi yace za a wayi gari yanda muke kwanciya cikin dare mu tashi da safe manzo Allah sallallahu alaihi ce in mun kwanta Allah ya saba mana ba ku ce amin ba Allah ya saba mana yace in mun kwanta za mu tashi mu samu gaba ɗaya alƙur'ani kowane masallaci ka shiga kada alƙur'ani sai je ka ga fallon takarda fari Allah ya ɗauki kayan shi wanda zai haddace alƙur'ani Allah ya mantar da shi ya ɗauka kayan shi daman shi ya kawo kuma an tafi ke har kenan tunda yanzu ana nan yana nan ya kamata mu ribace shi ya kamata mu mu more shi Allah madaukake sarki ya ba mu iko wa nabi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam insarafa min salatihi min salati jahara fiha bil qira'a faqala hal qara'a ma ya ahadun minkum anifan faqala rajulun na'am ya rasulullah qala fa inni aqulu ma li unaza al-qur'an قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن an samu wani hadisi har wa yau daga abi huraira ya da Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce wata rana manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi sallah wanda ake bayyana karatu ya yi sallah ya yi sallah za Allah ku yi haƙuri ya yi sallah wanda ake bayyana karatu bayan ya idar da sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai ya ce akwai cikin ku wanda na ji yana karatu tare da ni ina karatu yana karatu ba kun sa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗa sai wani mutum ya ce eh ya rasulullah wato shi manzo Allah yana karatu shi ma yana karatu kakan ji a masallatai in liman ya zo karanta inda ka iya wani sai ka ji shi ba na yana yana karantawa to ba a karantawa duk da ka iya saurarawa za ka yi shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni abin da nake faɗi nace me yasa mutane suke kokarin wato jayayya da ni akan alqur'ani kamar suna kokarin rikita min karatu yace daga wannan lokacin sai mutane suka daina ko da ka iya karatu liman ya zo yana karatu abin da yake aiki a kanka shi ne saurarawa ba za ka nana ta ka bi karatun yana yi kana yi ya ce daga wannan lokacin in dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah wanda yake bayyanawa to shi kenan mutane sai su yi shiru su saurari karatun manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda alkur'ani ya yi umarni وعن عبادة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما صرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال قلنا يا رسول الله إي والله قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن وإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أبو داود الترمذي وفي لوز فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إذا جهرت جهر جهرت به إلا بأم القرآن wannan hadisi an samo shi daga Ubada dan Samit yadda Allah su kara tabbata a gare shi yace wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana sallan asuba yace lokacin da a cikin wannan sallah sai alkurani ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama nauyi maka ce nauyi ai an gane ko karatun akwai ratar da ranar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yana sallah alkurani ya yi mu'ujizarsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja karatu ya ja karatu karatun ya ƙi zuwa mazala ya shiru yana bukatar mabudi ba wanda ya ce komai a cikin masallaci mazala ya yi abin da ya yi ruku sai dai idan sai biyu ya ce wa sahabbai ya ce ubayi ɗan ka'ab bai zo sallan nan ba ne ya ce ba ubayi ɗan ka'ab a cikin masallacin nan ne kuma yana nan ya ce ya rasu lallahi ina nan ya ce mai hana da kajina na na na tsaya wato karatu ya katse mun ka tada ni haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa saboda shi ya san irin abin da Allah ya bashi na baiwa na alqur'ani daka da karatu yayi annabi sallallahu alaihi wasallam nauyi yayi da da sallah haka lokacin da ya sallama sai ya cewa sahabbai naga kuna karatu a bayana ina karatu kuma kuna karatu kuna karatu a bayan limamin sai muka ce gaskiya ne ya rasulallah muna yi mun ji ka ja wata aya mu ma sai mu mu jata sai manzo Allah ce to kada ku yi sallallahu alaihi wasallam kada ku yi haka yace sai dai Fatiha yace sai dai Fatiha saboda ita babu sallah ga wanda bai karanta ta a wani lafazi ya ce kada ku karanta wani abu na alkur'ani idan liman yana bayyana karatu idan liman na bayyana karatu ya sai ce illa ummul qur'an illa ummul qur'an ya ce sai dai fatiha ita za ku iya wato karanta ta to da waɗannan hadisan ne masu cewa koyaye sai an yi fatiha ina nufin suke kafa hujjoji وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن iza jahartu bil qira'a illa bi ummil qur'an rahu da kudini wa qala rijaluhu thiqatun an samu hadisi daga ubada dan samit yadda Allah su ƙara tabbata gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kada wani a cikin ku ya karanta alqur'ani idan ni ina karatu kuna ji idan ina karatu kuna ji kar wani ku ya karanta alqur'ani yace sai dai fatiha yace sai dai fatiha a wata ruwaya ta a wani hadisi hadisin ibn hibban annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbai yace shin kuna karatu a bayan limamin ku limamin ku na karatu kuna karatu sai manzo Allah ya ce musu kada ku ringa yin haka yace sai dai ɗayan ku na iya karanta Fatiha a cikin ransa fi nafsihi yace mutum ya iya karanta Fatiha wato a cikin zuciyarsa وروى عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام آه له قراءة رواه الدار قطني أسامو حديثي abdullahi dan shaddad ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yake da limami to shikenan karatun limami shine karatunsa aka ga magana kuma ta kare yawa wanda duk yake da liman to karatun liman shine karatunsa to mala yana ta kawo mana hadisan ne don kaji wannan shi zai baka haske in ka ji malamai ana cewa an yi sabani an yi sabani na kar ka dauka kawai garin daman mutane ne suka gama sabani a'a kowa da abin da ya ji da abin da kuma aka malamin shi ya koya masa da abin da ya rike wannan shine sabani na shari'a ba irin sabanin mu yanzu na garin dama ba kawai ba na sa abu zai ayi sabani da ni a'a a sabani ana yin shi ne da hujja irin wannan sabanin shine kuma Allah yake ba kowa lada akai domin ba sabani ne na san zuciya ba daman a musulunci aka samu sabani tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sabani na fahimta kuma bai sa ayi fada bai sa ran kowa ya baci a kowa fatansa shine Allah ya bashi lada maluma sukan ba da misalin farkon sabani wanda aka so mu samun shi a shari'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi babu wata matsala shine aika da annabi sallallahu alaihi wasallam yi wa sahabbai zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa bani quraiza da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai kada ɗayan ku yi sallar la'asar sai a cikin bani quraiza annabi sallallahu alaihi wasallam yana son a yi sauri a je bani quraiza saboda mala'ika jibrilu bayan an dawo yaki ya zo ya same shi annabi sallallahu alaihi wasallam na kokarin cire kaya malaika jibril akan doki yace ya rasulullah kun kun so mu ajiye kayan ku to mu malaiku ba mu ajiye ba za a tafi bani qurayza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai an dawo gida dawon kenan ba yace a ko a wuce bani qurayza nan ne zaka ga imanin sahabi mutun da ciwo da rauni da jini ya kama hanya kaga yanzu in kai ne zaka ce da ka je wancan na kuma ga abin da ya faru ka dawo gida wallahi haka suka tafi da rauni a jikin su to wannan tafiyan kuma suna sauri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan da so samu ne la'asar ta same su a can sai ce kada a yi sallar la'asar sai a can amma ina tafiya yadda take ba a samu ba sai la'asar din ta yi sai a hanya sahabbai aka tsaya suka ce to la'asar fara ta wuce kuma kun ji abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kar wani mai sallar la'asar sai mun je bani qureza kuma ga yanda tafiya ta kasance sai wasu suka ce gaskiya ba za mu bari rana ta fadi ba za mu tsaya mai sallan la'asar tunda bamu iya ina ba mu iya samun wannan lokaci ba sai wasu suka ce wai ba ku ji me ya faɗa ba ne ya ce kar mu yi la'asar ne sai mun je can da haka mu in za mu kai asuba na sai mun je za mu yi la'asar yanda ya faɗan nan haka kuma aka rabu biyu wasu suka tsaya suka yi la'asar wasu kuma suka da kama hanya kuma da aka dawo babu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata don me kai kaza saboda kowanne abin da yake fahimta ana iya fahimta haka a cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وعن إمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ فقال الرجل أنا فقال لقد ظننت أن بعدكم خالدينا متفق عليه أسامة حديثي وفي رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الدارين فقولوا آمين أتمنى شكوانا حديث أسامة حديثي لك عمران نم حسين يدعى الله سقال ثبت أغريش يتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وترانا يأي مسسلا أزهر سي أزهر كسا أزهر دي أنا ينتني أسرشي amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana limanci kawai sai wani mutum ya ja karanta sabbih sama rabbikal ala to kun san koda kana sallah a asirce ya halarta aya ɗaya aya biyu na su fito babu komai ina nufin dan ka ce kana karatu misali a asirce kuma yadda ake karatu a asirce ba karatu ake gum a shiru ba da haka yanzu an aka ce na karanta fatiha a asirce sai na ce الرحمن مالك يوم الدين إياك ونستعين غير yanzu wannan karatun a asirce na yi ko a bayane na a asirce na yi amma kuna ɗan jin na motsin karatu to a irin wannan ne aya ɗaya na iya fitowa wata aya babu komai to shine sai wani yana karanta a zahar a yana karanta sabbi a wannan sallah ta azhar shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an idar da sallah sai ya ce wane ne a cikin ku yake karatu ko kuma ya ce wani makaranci muka samu sai mutumin ya ce ni ne ya rasulullah wasu annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi tambaya dole mutum ya ce shine saboda in ma baka ce kai ne ba sai Allah ya turo mala'ika na ya ce kai ne da haka na eh shi yasa da kaji ya ce waye zai ce ni ne kar ya huta da haka ya ce ni ne ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai na dauka wani yana wato jayayya ne da mu bi ma'ana kaga bai so hakan ba har ya dinga karatu kuma yana ana jinsa bayan galiman shi ma yana karatu da haka duk abin da za a yi ko sallah ce ta asirce ma za ka yi to kada ka daga yadda wani zai ji ka sai babu ta'amini wal jahari bihi mal qira'a sai babu cewa amin da kuma bayyana shi tare da karatu wato bayyana faɗin amin idan an ana cikin sallah an karanta fatiha عن أبي هريرة رضي الله عنه أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإن, فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أسمعنا حديث لك أبي هريرة دع الله سكار تبتع قريشي يتي النبي صلى الله عليه وسلم يتي إذا لمن يتي آمين تكما كتي آمين har kenan yanda malikiya a malikiya liman baya cewa amin a fili amma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa ko wannan kaga ya baka hujja cewa an kana liman sai ka ce amin yanda ma mun ka za su ji saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan liman ya ce amin ku ce amin to in bai faɗa ba za a yi ku ji na da haka in ya faɗa sai ku faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan liman ya ce amin kuma ku ce amin saboda ba ku kaɗai bane akwai mala'iku su ma suna cewa amin sai ya ce duk wanda amin ɗin shi ta dace da amin ɗin mala'iku to nan take za a gafarta mar zunubansa gaba ɗaya da suka gabata kaga ai mutum zai yi ta amin da haka liman ma zai ce amin mamu ma za su ce amin amma lalle a cikin amalikiya mutum zai ce amin ne a ɓoye amma kaga ana sallan bayyane ne ka ji liman ya ce wala dalilin kaga kowane motsi yayi me zai me ya faɗa amin ne eh amin ne da haka zai faɗe ta قال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين رواه الجماعة ibn shahab ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa amin wannan lafuza da amin da amin da amin dukkan su suna amma dai mafi shahara shine amin na'am وفي رواية إذا قال الإمام غير المكذوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تعميله تعميل الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه أحمد والنسائي a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan liman ya ce gairil magdubi alaihim waladdallin to ku sai faqulu amin ku ce amin ya ce saboda mala'iku ma suna cewa amin wato mala'iku da ake sallah da su ai me yasa aka ce duk lokacin da zaka ce ko kai kai kai dai kai sallah ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah saboda ai ba kai kadai bane akwai mala'ika ɗaya a damanka akwai mala'ika ɗaya a hagunka kaga za ka yi sallama da ka lokaci haka wajen shiga gida duk aka ce ni ta yin jam'i don akwai wasu jama'a kuma aka ce mutum yana jiji ma ya kira sallah ya kira sallah idan kana dawa lokacin sallah ya kai daya ka kira sallah idan kai kira sallah za ka samu wanda za su zo jam'i na aljanu za su zo mala'iku za su yi sahu a bayanka kuma Allah ya sa ba ganin su za ka yi inda ka gan su zai zama rigima eh ai ba zai abin nan Allah madaukakin sarki ya sa akwai mala'iku tare da mu akwai aljanu tare da mu babu wanda bai da aljani annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya faɗi haka wata rana na na Aisha radiyallahu anha manzo Allah na kwance a ɗakinta sai ya tashi cikin dare kawai sai ta yi tunani ko ya tafi ɗakin wata daga cikin abokan zamanta sai ta tashi ta tashi ta biyo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ashe baqi'a ya tafi baqi'a ya je tsakar dare ya musu addu'a sai kun san ba fitila ba da tana tafiya ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya so dawo sai ta sadada ta yi gudu sai ta je ta kwanta a gado ta yi shiru a shimfida wato kamar ba ta je ko ina ba to kuma wanda ya fita ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigo shine yake cewa awaja aki shaidanuki ce ya ki aisha ko ki ya kawo miki ziyara ne yau ina nuhu ta ce to wa dole iri na yi kishi akan irinka take ga annabi sallallahu alaihi wasallam yaya iri na matsayina ba zan yi kishi akan irinka ba sai sai ya rasulullah ina da shaidan ne tare da ni aw mai iya shaidan yace kwarai sai ta ce duk mutane suna da shi ya ce kwarai kowa na da shi sai ta ce kai ma kana da shi ya ce ina da shi ya ce sai dai nina wa Allah ya taimake ni ya musulunta bai sa ni wani aiki sai alheri da kaga akwai ƙari wanda yake akwai shi shaidan yakan hada mutum da shaidani da shi za su yi ta yawo mala'iku suna nan wanda ma banda tsaron Allah ai muna cikin danja shaidanin nan ba baya son kai sallah baya son kai wani abin Allah idan shaidan ya dore abin nan kujerarsa akan ruwa yana baza jama'arsa da safe ya ce kai bi wannan ku bi wannan mutum ɗaya sai ya tura mai shaidanu saba'in su yi ta bin shi sai da yamma su kawo rahoto shi yasa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce in an zo ana bayani in shaidan ya zo ya ce ai ni mutumin da ka hada ni da shi mai gida na yi ta bin shi na yi ta bin shi na sa ya sha taba na sa ya sha giya na sa sai shaidan ya ce gafara ka bani waje wato na da ya kome ba wannan ya zo ya faɗi na sa shi ya yi kaza na sa ya zakewa ne na sa ya ka tafi ka bani waje hadisi ya ce sai wanda ya zo ya ce ni kuwa wanda ka haɗa ni da shi ban gushe ba ina bin shi sai da na sa ya sake matarsa ya ce sai shaidan ya ce zo zo zo zo zo sai ya cire kambin kansa hular sarauta sai dora ma wata ruwa ya ce shi kenan shi ya zamo zai zama kusa da shaidan ko a ba shi pa ko a ba shi sa na eh yana nan zai zama kullum da shi za a fita saboda ya iya aiki saboda ai ka san ba karamin wato samun lagon al'umma shaidan yake ba wajen kashe aure in an kashe aure ai barna ake budewa kaga inda ƴaƴa an sa ƴaƴan fitina ita matar ta shiga fitina shi ma mijin ya shiga fitina wasu ya samu wajen wajen fitina iri-iri masu masu na so akwai wanda in suna buda matai sai je yana zina Allah kiyaye akwai wanda sai ta je tana zina duk kaga barna ce in tarbiyyar yara ne kaga ya lalace da haka shaidan yana son duk wani abin da zai ja al'umma ta shiga cikin halin ni'asu da haka yake jinjina wanda ya yi ƙoƙari ya kashe aure wannan shi yasa ake son musulmi ya zama mai hankali kai namiji ne ka ringa abubuwa na hankali da nutsuwa kuma ka ringa ganewa wani abin da ke zuwa wajen mata ɗin shi ɗin ne yake tunguzuma su in mata ta zo magana za ka ga da kai da ita kuna canja yawo to kai sai ka yi haƙuri kada ringa cewa ba ni ba dai kai kuma ka ce saiwa na? to in ka ce saiwa ba da kome kuke magana da haka kawai daga nan kar a kai wannan ka yi haƙuri ga waya kawai ka ɗauka ka yi ka ce wa alaikumus salam ba wanda ya kira ka na yawa kun iso sai ka yi waje ta huta ai saboda in ka tsaya Allah kaɗai ya san inda abin zai ƙare ai ai daga nan ne sai ka ga kowa rai ya ɓaci kashi 99 duk auren da ya mutu sai mijin ya yi nadama sai matar ta yi nadama tasa'in da tara sai sun yi dama ba su yi ba ɗaɗɗe aure yake mutuwa ka ji kowa ya ji daɗi ina nuhun ya ji daɗi da ya mutu ba su da yawa kowa sai ya ji ba daɗi wasu kuma sai su afkar da abin da ba za su iya su shiga ramin da ba za su iya fitowa mutum ya ce ya sake matar shi saki uku da ya ta yawo yana tambayar malamai wai akwai fatawa an ce an yi uku na wani ya ringa za a yi abin nan za a yanka za a yanka wane ne wasu sun taba zuwa bayan isha daga nan masallacin suka bi har gida da 6 wallahi suka zo bayan isha su biyu a mota da mata da miji da muna magana sai suka ce ai labarinsu shi ne su ma'aurata ne sun rabu amma yanzu ba sa iya rabuwa wallahi wai ba sa iya rabuwa kuma sun yi saki uku kuma suna yawo su biyu a mota da daddare kaga wannan duk aiki ne na iblis kawai da can kuna zaune a ɗakin ba shi kenan ba da can in kun zauna kun yi hira kun kwana ma ladan za ku samu yanzu kun dawo kuna yawo kuna iban zunubi wai kuma wai sun zo ne akan wani malami ya ce musu wai in an yanka saniya wallahi ko wai za a gyara ko da kuni kuka yanka ba za ku gyara ba wallahi ka'idan Allah ne sai an cika dole ne eh hatta tanki ha zaujan gairahu inji Allah har sai ta auri wani miji ba wannan mijin ba kuma auren sai ya zama na shari'a sai namijin ya zama bai da ruwa bai da tsaki bai da ruwa bai da tsaki a cikin aure babu shawara ta wajen matar babu shawara ta wajen mijin da zai aure ta ba ruwan shi ita ce matar ma a musulunci take da dama ta yi abin da ta ga dama ina nufin na, na, na rashin kyautawa kawai ta yi rashin kyautawa ne amma ita aurenta ya yi inda za ta yi haka shi ne ta yi 419 an gane 419 ta samu wani wanda take ga hangamun ga haka ta lallaba shi na ta ce ya aure ta kuma manufarta kawai shi ne da ya aure ta ya kwanta da ita su ɗaya ta ce tauri ga takarda rubuta wata dinda watakila marasa ƙarfi suke samu sai da ce zan kulle ka ko ka sake ni ka zama wani ce a ya haƙuri sai rubuta na shi kenan idan ita ta yi haka babu shawarar mijinta tana iya komawa gidanta amma ta cece shi amma a musulunci aure ya yi amma inda a ce shi ne ya ce je ki ko ya ce wani mijin je ka aure ta wannan babu damun komawa ai kun gane yawa ita ce da ta yi ita ta lallaba shi ta yi shi kenan iyakaci ya ce ta cuce shi na ga wanda a jose faru wata mata ta zo makanike ne na mota gareji take zuwa ta yi dingana ta ce ma tana da gida a gidanta ma zai zauna ashe duk ƙarya ne aka ɗaura aure ta ba shi masa daki ya zo washe gari ya kwana ɗaya washe gari ta ce to ya ba ta takarda eh haka kuma aka yi saboda tana da ƙarfi ya ba ta takarda shi kenan ya dawo gareji abin shi to eh ba ta kyauta masa ba ne amma a shari'a amma namiji ko da wasa ko da shawara in ya sa hannu to ba daman auren ya dawo shi ba daman ya dawo da shi sai an yi aure na gaskiya eh kafin nan ta koma gidansa na haka kaga a ringa haƙuri shi ne ya fi alheri wallahu ta'ala alam muna gabarin mu ƙara sauna hadisi ɗaya ne guda biyu ya rage a cikin wannan babi wa na bi hurairah radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza tala ghayra al-maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yusmi'a man yalihi min as-saff al-awwal rawahu ahmad a fayartajjal biha al-masjid an samu hadisi daga abi hurairah da Allah su ƙara tabbata gare shi yace idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatu yace gairil maghdubi alaihim waladdallin shi da kai sai yace amin yace har sahun baya suna jin amin din manzon Allah mun san dai lokacin ba lasifika amma suna ji yace har masallacin ya dauka kowa kuma yace amin وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت نبي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته an samu hadisi daga wa'il dan hujur yadda Allah su ƙara tabbata gare shi yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta gairil magdubi wal dallin yace sai naji shi yace amin yana jin sautin sa amin yana jin sautin sa alhamdulillah alaikum salam Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Yace dangane da aure idan wani wanda ba mijin ba ya ga dan agaji a dan agaji wai ya ga an yi sakin aure yana sai ya taimaka matar ta koma ba tare da shawarar mijin ba sai ya je ya aure ta don kwana biyu ya sake ta ya zama cikin la'anar Allah eh la'ana ya zama cikin zawaqin la'ana Allahu dawaqina wa dawaqat ji annabi sallallahu alaihi wasallam masu aure kawai dan su kwana da mata su suke ta Allah ya lance su shi auren musulunci ba a yi shi dan ya kare sai dai in karewar shi ta zo mm sallallahu alaihi sallallahu sallam
akwai tabbana ya tafi wuzuri masu da wancan sai wuzuri masu da tayi bayani da gaskiya ta ubangiji baya wahala baya wahala ko baya ko baya jin daɗi duniya sai abin da duniya domin layi suna ne kuma su bayan kala da aka Allah ya arzuta su ya ba su duniya kuma suna kashe dukiyar su duniya duniya suna dawainiya mu su akwai wasu kuma ka samu su ga talauci ga wahala ga sakon Allah ka ga duniya ba samu ba
gaskiya ne yawa ya ce abinda aka faɗi wancan sati da ya wuce na cewa na ce Allah baya haɗawa ɗan adam kwanciyar hankali guda biyu shi ne yake neman ƙarin bayani ya ce yana lura wasu ai Allah yana ba su duniya ai in Allah ba ka duniya kana bin Allah in dai kana tunanin lahira ai hankalinka ba zai kwanta ba ai babu wanda yake tunanin zai mutu hankalin shi ya kwanta ƙarya yake ai an gane magana in Allah ya sa duk Allah ya baka kudin duniya yace naka ne wannan ba shi ne ni dalilin cewa Allah zai saka wuta ba abinda Allah yake so ka bi Allah da dukiyarka amma zaka tarar da in dai mutum yana da magana lahira to hankalin shi bai kwanciya wannan nutsuwan na na sakewa a nan duniya tunda kana tunani yanzu gobe zai a tashi ba mutum na da haka wannan ya ishe ka damuwa amma akwai wanda zaka gan shi gaba ɗaya yadda ka san shi baya cikin littafin masu mutuwa na nufin ba ruwan shi ya sake shine wannan Allah madaukakin sarki yayi dokaciya a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya yayi tsawa kada musulmi ya zama haka menene inal ladina la yarjuna liqa'ana Allah ya ce mutanen da ba sa fatan haduwa da mu ba sa tunanin za mu hadu in ji Allah ba sa tunanin za su dawo wajen mu kawai su duniya suke ci Allah ya ce wa radu bil hayati dunya suka yadda da rayuwar duniya suka yadda rayuwar duniya ta musu daidai Allah ya ce wa duma annubi ha suka nutsu da ita sai Allah ya ce wallazina hum an ayatina gafilun waɗannan dama su ne ba ruwansu da ayoyinmu ƙur'ani kamar ba da su muke magana ba in ji Allah sai Allah ya ce waɗannan ‘yan wuta ne a wuta Allah zai sa su ba kaga musulmi ba haka yake duk abin da Allah ya baka kullum yadda za ka yi wanye da Allah lafiya kake to wannan tunani shi yasa baka samun kwanciyar hankali a duniya yawwa to shine kwanciyar hankalin ba yana nufin wai ka zama baka da kokobo ba a na ina zuwa ga shi can malaikun su na'am na'am mutum ne je aikin umra ko je aikin haji sai ga yana da kwanaki a maka sai niyya bari ya yi wa wato mahaifin shi ko mahaifan shi aikin umra musamman wanda suka rasu ko yawa wannan yayi yayi insha Allah yana yayi wa alaikum assalam ina zuwa na'am lokaci yayi ko bari daga shi sai kai mu na'am na'am
wasu kuma suka yi sallah kafin su ke suwa yi ƙarfi fahimta hadisi duk sun fahimta duka sun fahimta na'am ah ya guri na'am bari sai ka rufe mana mu tashi na'am bismillah to da yace maganar dauke alqur'ani me ake nufi za a dauke qur'ani dauke shi za a yi qur'anin gaba daya shine in wannan qur'ani da yanzu ka bude sai ka ga shi farar takarda sannan ka samu ba mai iya karatu Allah kiyaye na'am na'am na'am wani ne ba ba arni yanda ya kira sai ya ce shi yana so yi sadakan qur'ani yana so a sayawa ma qur'ani guda hamsin zai raba wai ya halatta a saya masa to ma baka saya masa ba za a saya masa saboda ai galibi irin wannan wasu mutanen mu suke sa su mutanen mu suke sa su in ba ka ba wanda ba musulmi bai na shi ina sadakan qur'ani yanzu ka za ka samu wani musulmi ya je yana tima zai sai babu ya sadaka a misali na a kaga babu amma galibi za ka sanar barnan mu muke yi amma dai kai ya zama ba hannunka a ciki ya fi alheri na suna ginawa ƙwarai da gaske na suna sha'awa ok eh ya to ba laifi ai ya siya musu ƙorani to ka ce su masa addu'a Allah ya sa musulunta sallallahu alaihi nabiyil karim Allahumma salli ala Muhammad wa اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع رب العرش رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين lalla akwai dan uwa da ambassador da yake Egypt ya je a rashin lafiya za a masa da shi amma dai ya samu ya samu me yake da su yana dai cikin yanzu ICU Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafa da shi dala mu karanta Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin